فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاهد قوة صفر hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam 1448 wanda ya dace da 28 ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin riyadu salihin min kalamin sayyidil mursalin alaihi salatu wassalam wannan shi ne karatunmu na nawa ko hayan zuwa a gano ha? ɗari da arba'in babu ru'ya wa ma ya ta'allaku biha yau za mu tashi babi na ɗari da talatin shi ne babu ru'ya baban da yake bayanin wato mafarki na? ya rage mai da ne ni babi ne ce ni ba hadisi ne ce babi ne ce za mu tashi babi na 130 na ce wancan magana ya mun gari babu ru'ya shine baban da yake bayanin mawalki abinda mutum yake gani cikin bacci shi yake ci ma ru'ya da ka ce ar-ru'yatu kuma shine gani yanda za kai kana farke ar-ru'yatu da ta'u wannan kuma ar-ru'ya in kuntum lir-ru'ya ta'burun wa ma ya ta'allaqu biha da kuma abinda ya rataye da ita ya shafe ta da hukunce hukuncen da suke da alaka da ita qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka yace wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari yana daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wa ta'ala kwananku da kuke yi da daddare da kuma kwananku da kuke yi da rana me yasa malam ya kawo wannan aya saboda a cikin kwana ake ake mafarki saboda haka kwantawa da kake da rana ka tashi alama ce daga cikin alamomin ikon Allah haka ma kwantawa da kake da daddare kuma ka barka ko tsakiyar dare ko karshen dare ko ka yi ibada ko ka tashi ka yi bawali ka yi wata bukata ka koma to alama ce daga cikin alamomin ikon Allah saboda haka kwana yana daga cikin abinda kullum in ka tashi ya kamata ya kara ma imani ka kara imani cewa Allah ne baka damar kwantawa kai bacci kuma shi ya baka damar mai tashi الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون kaga can ma Allah da ya magana bacci in an yi bacci Allah na karba rai Allah ya ga dama ya medo in Allah ya ga dama ya rike sai Allah ya ce lalle a cikin wannan akwai alamomin da suke nuna ikon Allah ga mutane waɗanda suke yin tunani ko kanka yadda baccin ka yazo ya wuce ba tare da in yau baka tuna gobe baka jibi ya kamata ka tuna lokaci lokaci ka zake tuna girman Allah subhanahu wataala da kwanan da kake yi hadisi na 837 ni da wuri na wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo hadisi ne daga Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda ce sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah jira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yana cewa lam yabqa min an-nubuwati babu abin da ya rage daga cikin al'amurra na annabta illa al-mubashshirat sai dai abubuwa waɗanda suke masu albishir masu faranta rai masu dada rai su kadai suka rage annabta ta kare mana wahi ya kare qalu sai sahabbai suka ce wa mal mubashirat to menene mubashirat menene abubuwan da suke faranta rai suke dada rai suke sa mutane cikin farin ciki qala manzala sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya salih manzala yace kwana wanda yake ingantacce ko kuma mabarki mai daɗi mabarki mai kyau rawawul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi abinda hadisi yake nuna mamu cewa mabarki mai kyawu da za kai kyakkyawan mabarki na faranta rai na samun cigaba addinin musulunci na karfafa addini na samun cigaba na karatu da sauransu mafarkai dai masu kyawu kaman bishara ce Allah subhanahu wataala yake ma albishir ne Allah subhanahu wataala yake maka tunda annabci ya yanke annabi ya wuce muna ganewa ko annabi ya Allah ya karɓi rayuwar shi an bari mashi wahayi kaga inda yana da rai ana mashi wahayi to a lokacin da ne zan zanki ba ku labarai ko ba ka mutum yanzu ya yanke sai dai ga sunan cikin alkur'ani kuma ga sunan cikin hadisan shi ingantattu ko kuma sai abin da Allah ya nuna maka a cikin barci ya nuna kenan kwana da kake kai mafarki kai ga abubuwa abu ne mai kyawu in mai kyau ka gani domin mai kyawun datarwa ce ta Allah subhanahu wataala Allah ya haska kama mafarkinka ka ga abu mai kyawu wanda za ya sa ka tashi cikin farin ciki muna ganewa ko rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito shi وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا اقترب الزمان إن زامني يقصى معنى إن زامني يقصى كبين إن زامني يقصى ko ba haka ba yanzu nan gobe sai ka jana cewa juma kamar jiya ka yi ta kuma gobe yawa yanzu ga azumi saura wata shidda azumi an mun janye shidda ga wasu shidda muna gida mu shiga azumin ramadan yanzu ga sallah babba maganan wata uku ake rabon mu da ita kamar je ne muka ci nama kamar je ne aka yi ta yanka raguna ɗan zamani ya yi kusa komi ya yi kusa nesa ta zo kusa duk wani gari da ya mai yanzu aka taya sai kai kwana nawa baka ji ba yanzu yau sai garan na ran nan naje ya mai kuma gobe da dawowa ta kwana dai ne ina shiga gidan bis na ce a kama mana ta gobe aka ce akwai ta gobe yiki na ce to a kama mana ita na kuma ina ba ka zuwa ya mai gobe ka dawo ka zo yau ka dawo gobe ba ka yi yawa sannu sannu ma a hankali a hankali ma sai Allah ya kawo motocin da suka yi waɗannan sauri ci gaba ake dai ko kuma Allah ta ya hore mu jiragen sama su yi sauki kamar yadda suka yi sauki ga kasashe manali ya mai ce ga kana fiye jinka 35 ba dole ka biya ba kana da kudi 35 sai zuwa da dawowa kasashe irin su sudan haka ne in bisu za ka shiga sudan daga mana da zuwa mai baiwata jika biyu da rabi zuwa jika uku bis mai kyau ma ma irin namu ba ba irin namu ba ne wasu iri ne daban jika uku wani bai taba zuwa ba da ya ga an yi wani doguwar ta ya ga su uku duka gaba ɗaya kudin da suka biya ba su jika tara har yanzu ba su kai kudin mutum guda daga ya ce ba ana samun riba kawai munan sai ka biya lokacin goma ake ko goma da rabi ga wancan lokacin ba yanzu ba da duniya ka ga kullun ragewa take abin da kare su to saboda haka duniya ta yi kusa kuma kare ya kusa take Allah subhanahu wataala na kara sa lokaci na kusantar juna dan da nan sai ga lokaci ya kare to idan qaraba zaman idan zamani ya wuce ko ya yi kusa lam takat ru'yal mu'min lam takat ru'yal mu'mini takdhib mabarkin mu'mini ba za ta yi kusa ta yi ƙarya ba ma'ana da wuya ne yana da wahala mumini ya mafarki na karya mumini ake magana mai imani kamalallen mutum mutunan kirki wanda shaidan ba ya wasa da shi a cikin bacci shi ake magana muna gane a wanda ya ya doyi shi ya ya rolla ya fanta ko mutum ne mai iltizami mai riko da addini to da wuya ne mafarkin shi ya zo ba daidai ba abin da ya gani din nan to Allah subhanahu wataala sai ya gaskata mai mafarkin shi sai an ga gaskiya abu wa ru'yal mu'min mafarkin mai imani juz'un min 46 juz'an kashi ɗaya ne daga cikin kashi 46 min al-nubuwati na annabta bana cikin abin da Allah yake nuna ma mai imani a cikin baccin shi kashi ɗaya ne daga cikin kashi 46 na annabcin da Allah yake ma annabawa domin su ma annabawa cikin nasu akwai mi akwai mafarki yayi awwalu ma buriya bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah wa ar-ru'ya sadiqah fil manam fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh farkon abin da aka fara manzo Allah da shi na wahayi shine mai mafarki sai manzo Allah ya zama to ba yadda za a yi mafarki sai sai mafarkin ya zo yadda ya gani shi to kai ma Allah ta'ala ya sa kana da imani da Allah kake imani da manzo Allah kake i kana da kyakkyawan alaka da Allah alaka amintacciya to Allah subhanahu wataala abin da ya gwada ma cikin mafarkin nan to da wuya ne ya saba in ka ba da labarin wannan mafarkin insha Allah sai kaga gaskiya wannan abin ya bayyana saboda me saboda kyakkyawan alaka ka da Allah da annabi kyakkyawa alaƙa kada addinin Allah kyakkyawa alaƙa kada alƙur'ani mai girma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya asdaqukum ru'ya mafi gaskiyan ku ga mafarki wanda yafi ku mafarki na gaskiya asdaqukum hadithan wanda yafi ku gaskiyan labari wanda duk labarin shi gaskiya ne duk cikin ku ba mai gaskiya ne ki duk hirar da za a gaskiya ke ba to shi ya fi ku mabalki na gaskiya kuma kaga kenan dai akwai waccan alakar da muka ce kyakkyawan alaka sai kana da kyakkyawan alaka da kai da Allah subhanahu wataala dan makareci ba da alaka mai kyau da Allah ta tambaye manzo Allah abubuwa da yawa mumini yana yi manzo Allah ya ce eh aka ce yana yi ƙarya manzo Allah ya ce a banda ƙarya karya ba aikin mumini ba ba wuce ce karya haram karya zagin Allah saboda ba ta da kyau duk zunubi ya yi zagin Allah ne amma me yasa ya ware karya saboda muninta ku saboda haka wanda ya yi labari na gaskiya ya yi zancen gaskiya kullum kirda da yake ya taharrar shirka wala ya zalun rajulu yasdu ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا to idan mutum ya kai wannan martaba ta gaskiya to abin da za ya faɗi bai faɗin ƙarya sai kuskure sai abu na ɗan adam da ba halin shi bane wanda in yayi ƙarya dai mutane su ta mamaki ko ba haka ba kuma mutum nan in yayi ƙarya guda sai duk gari sai ya dauka in an san shi akwai kuma makareta da dama da sun wara sai ga mutane sun aje kullum sun wara sharara ma mutane ta arziki an sani turar da suka yi gaskiya kuma sai a ta mamaki wadda ba aikin su bane to saboda haka wanda za ya mafarki ya gaskiya to shine wanda yana ma mutane gaskiya cikin mu'amalar shi Allah ya samu dace hadisi da 800 da 39 وعنه هيولي دغ ابو هريره الله يقرا مشي الله قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله زيرا da manta Allah su kara tabbata gare shi yace man ra'ani fil manami duk wanda ya gane ni a cikin bacci fa sayarani fil yaqza da sanni zai ganni a farke malamai sun yi sabani wasu suka ce gaskiya haka nan ne in ka ga manzo Allah tun nan duniya kana ganin shi cikin bacci to wata rana sai ka gane shi sai ka gan shi a farki shi da kanshi wasu kuma suka ce a ana nihin rana da kiyama duk wanda ya ga annabi cikin bacci to Allah sai ya gwada mai shi rana da kiyama ai ba kowa zai gane shi ba ko ba haka ba masu gana annabi sallallahu alaihi sune masu arziki cikakke masu cikakken imani bayan Allah na kwarai suke ganin manzo Allah ranar kiyama haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a wanda ya imani da manzo Allah a duniya kuma sun yi zamani daya bai ga manzo Allah ba shi ake magana to sai Allah ya gwada min shi tunda sun yi zamani daya ya yi imani da shi amma bai samu damar ganin shi sai Allah ya gwada min shi maganganu dai da yawa malamai suka yi a wurin nan wasu na ganin to sai an gan shi in ka gane shi in kana ganin shi cikin kwana to sai ka gan shi a bayyane kuma wani abu ne wanda Allah yana iya kuma zala sallallahu alaihi wasallam da ran shi yana rayuwa cikin kabarin shi manzo Allah ya wada yace al anbiya'u ahya'u fi quburihim yusallun annaba rayayyu ne suna sallama a cikin kaburburan su kaga suna da rai kuma babu wanda zai yi mai salati sai Allah ya gaya mashi kuma ya ji ba wanda zai mai sallama sai Allah ya maida mai rai ya maida sallama kai kai sallama bai ji ka ba baka baka ji ya ji ba shi kuma ya maido ma kai ma baka ji ya maida maka ba kenan yana wata rayuwa wanda Allah in ya ga dama yana ya gwada maka shi ka gan shi ga yanan karara wannan abu ne inna Allah ala kulli shay'in qadir amma dai mafi yawan malamai sun ta akan cewa na ranar alkiyama ne au ka anna ma ra'ani fil yaqwati ko kuma a manzala cewa yi duk wanda yake gani na a cikin baccin shi to kamar dai yana gani na ne a farke ma'ana in ka gani cikin mafarki manzala ya ce to ni ne ka gani kamar wanda ya gani ne a farke ma'ana ni din dai ne ba wani ne ba me yasa la ya tamassalu shaytanu bi zalati shaytan bai daukan sura tawa ya kama da ni don ba ya ba wanda yake kama da ni fadaka in ka gane ni to ni ne da muttabaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi ya rage ga mutum in ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi yadda yake yadda aka ce yake ka ce ka ga mutum ba larabi mai kyau ba dogo ba ka shiri ba ba ka kabra ba siriri ba wanda komi na shi madaidaici ne to ka ga wa ka gani ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawa kakka je ka ga wani bakin mutum ba shi bane saboda annabi ba baki bane annabi fari ne Allah ya samu dace saboda wani bai sa annaba yana son shi amma bai son shi tsananin son shi kuma sai ya mabarki da shi ko kuma sai ya ga wani ba shi ba sai ya diba ciwo don mutane game da rayuwar magabata ba san da ba yawancin mutane tun da yanzu wani na ya zuwa makka wai zai ji tambaya na annabi a ya samu kuɗi wanda za a biya ya biya shi ya biya makan shi amma ya zafi tambayin mutane shi bai ga annabi wani kuma makka ba ma madina ba akwai har yanzu akwai wannan mutane ni na ga mutanen da shi ke gaya mana ya ce ana magana ganin watan azumi shekarun baya su don muna su ma'ushe ne yana hausawa su yana ba mu labari yana ana magana rigima ganin wata shi ranar rana ta farko ta azumi shi ba ya azumi da rike ta su irin wannan ganin watan na an gani su ba su sai sun gani da idan yake saboda farkon zuwan shi makka ya yi ma wani balarabe aiki wani tsohon balarabe ne da duk geman shi gaba da kwari ne shi balaraben shi ke gaya masa ya yi zama da annabi ya yi zama da annabi annabi aka zo aka ce mai an ga wata ba sai ce a ji adi ba an gan shi na ce kuma shi tsohon ya ga ya ce tare suke da annabi ka gaba da labarin jarama annabi da labarin da duniya na ce ya yi shekara na ce gaskiya tsoho ne kara ɗarin na ce ya yi to ana magana shekara dubu da ɗari hudu lokacin kuma ana magana ɗari da ya zidda dubu da ɗari uku da arba'in da ya zidda su ba gani so kuma akwai ire-iren su akwai wanda ma yana ganin ma da ran shi yanzu haka da rayuwa irin wanda muke yana nan gahi to mutane suna da suna san annabin ne amma ba su san yadda Allah subhanahu wataala ya tsara mushi rayuwa ba to da haka mutum na iya gare shi ta wata ta wani kamanni daban kuma ya gibin shi ne kuma ya yarda ba kuma ya ta wada man kace ba shi bane ta shi ne saboda shi ba karatu yake zuwa ba kuma ba sauraron malamai yake ba kuma ruwan shi ko wurin wani malami ba ko malamin da ya rade shi ce a in dai haka nan ne to ba annabin ba ne kai dai kaga wani mutum mutumin kirki kuma ya birge ka kuma wannan ba wani abun abun nan bane ai ba dole dole dole sai kaga annabin ba inda Allah ya nuna ma wani ban Allah na kware shi ke Allah ya samu dace hadisi na 700 a 840 mala yace wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lalle shi yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'a ahadukum ru'ya idan dayanku ya ga mafarki yuhibbuha yana son mafarkin ma'ana mafarkin ya burge shi abinda yake so ne ya gani ya ga masoyin shi ko kuma kuɗi da yake so ko kuma wani gida da yake so ana ta ci da kiyan ki sai da mashi abinda da kake so kudin ka ba su yi da kaiwa ba ka gani ko kuma kaga qur'ani ko kaga masallatai ko kaga dai wani abu da ke furge ka cikin abubuwan da kake so wadanda kuma Allah na san su fa inna ma hiya min Allah ta'ala to lalle ta wannan mabarkin daga Allah ne bal yahmadillah alaiha to ya gode ma Allah subhanahu wataala akan ta domin mi Allah subhanahu wataala ya yi maka wata nema Allah kuma yana son duk lokacin nema nema ka gode mashi ya maka nema sabuwa ya nuna maka wani abu da kake so ka san galibi abin da ka kamu da son shi ka jarabta da son shi saboda yadda ya kama ma zuciya to ko ina sai kai ta ganin shi ko ba ka bane ko kwanta kai kawai sai kai ta mamakin shi saboda ya riga haka abin da kai kaki kai tsananin kiyayya da shi kawai sai kai ta ganin shi wani yuhaddith biha kuma ya zanta da ita ya ba da labari ya gaya ma mutane sai dai ba kowa za ya gaya ma wa fi riwaya tana cikin wata riwaya fala yuhaddithu biha ba zai ba da labari da wannan mafarkin da ya ba illa man yuhibbu sai dai wanda yake so kawai sai masoyin shi sai ka gaya ma matarka ‘ya'yanka masu hankali sai gaya musu ma abokanka sai ka gaya musu amannan arziki uwaye da sai ka gaya musu da malamanka da almajiranka da sai ka gaya musu saboda duk kana son su tsakaninku akwai kauna da soyayya ba ke yake akwai ba wa idza ra'a ghayra zalika idan mutum ya ga kishi haka kuma mimma yakrahu daga abin da mutum yake kiba ya so fa inna ma hiya min ash-shaytan to ita wannan mafarkin da ya ban tsoro na tashin hankali daga shaidan ne bal yasta'id min sharriha to ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin wannan mafarkin wannan ya nuna kenan wato in kai mafarki mara kyawu mai tada hankali yana iya faruwa abin yana iya faruwa kuma yana yakin faruwa to shi za ka ce fal yasta'id min sharriha ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga sharrin wannan mafarkin domin kada abin ya zo ya same shi wala yadhkuruha li ahadin ba zai fada ma kowa ba fa inna hala tadur domin in yayi haka kuma ya shiru bai fada ma kowa ba za ta cuta mishi ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun karwaito shi saboda haka so da yawa mutane suke mabarki mara daɗi kuma su suna ta mai fasarar shi to an ce kanka gai ka yi shiru kawai kanka wada ma kowa ko wurin malami kanka saboda na ta sa aduwa na shi ya in tub da lako ta so ka tambayi amma warkin tashi hankali aka ce to mutuwa ce dan ne ajarin ka ya to ya ke nan ha? kaga ba za ka ji daɗi ba tushe za ka ce ka yi shiru karka gaya ma kowa kuma shi mafarki ne ba zai cuta maka ba kai ta roƙo Allah ya kare ka daga sharrin abin da ke ci wannan mu shikenan kawai amma mai kyawu to ka gaya mutum wanda kake so Allah ya samu dace hadisi na 841 malai ya ce wa nabi qatada ta radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga Abu da Allah ya kara masa yarda yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah zira da manta Allah su kara tabbata gare shi yace ar-ruya salihah mabarki na gari wa fi riwayatin ar-ruya al-hasana mabarki mai kyawu daɗai min Allah daga Allah ne wal hulmu min shaitan shi kuma hulm daga shaitan ne mabarkin da za ka yi idan ka yi mabarkin abu mai kyawu to daga shaitan ne mara kyawu kuma shi ne alhulm awon shi ne wanda za ka mabarkin ko saduwa da diyamace ko wani abu da ya kama irin na sha'awa ko mafarkilin na tashin hankali ko na ban tsoro to wannan daga shedan ne amma mafarki mai kyau ka ganka kakanan wasu kujera kana karantar da karatu ko ka ganka kakanan kana limanci ko basa mambari kana huduba ko basa mambari kana wazi ko wazin unguwa ko wazin kasa ko wani wazi daga cikin wazuzzuka ko ka ganka kana taraba kana taraba alewa ga yara ko sukari ko kana raban kuɗi ga talakawa ga mabukata muna ganewa ko ko kana rabon kujerun makka ka tara dangin ka guda 20 ka ce duk na makka za su tsaya kowa kana ba shi nashi kaga da abu ne mai kyau wannan daga Allah ne ko kuma ka kana rabon mutuna ba wasu kannan ka da magajiyan ka wannan wasu ba su da wasu nasu sun tsuwa kana rarraba musu kowa ga gana ya sabu da kuma ga wasu motocin ka nan gere cikin gida ga wasu kaji jana da huwa kana cikin yi su duk sai ka kare ka tashi ga kanan sai ma kana son ka sake mutan to wannan daga Allah ne kai mabarki mai kyau to Allah ne ya datar da kai gwada maka alheri idan ka mabarki kuma mara kyau to daga shedan ne kaga nan sai manzo Allah ya bambanta ar-ru'ya daban al-hulm daban ar-ru'ya shine mafarki mai kyawu al-hulm kuma shine mugun mafarki wa idza balagha al-atfal minkum al-hulma falyastadilu kama zadala alladhina min qabli kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati wallahu alimun hakim faman rasha an yakrahu duk wanda ya ga wani abu wanda ba ya so yana kin wannan abun falyamfut to yayi tofi an shimarihi daga hagun shi salasan tobi uku tobi ne za kai ba tare da yawun ba iska kawai hito daga bakin ka shi ake ce ma'annaf tobi na mi na ainihin iska ba tare da miyau ba shi za kai guda uku wani ya ta'awar mina shaitan kuma ya nemi tsari daga shaitan fara ka ji a wuzu billahi mina shaitan rajin ka toba a wuzu billahi mina shaitan rajin har sau uku fa ina la tadurruhu domin wannan mafarkin da yi ba za ta cuta mashi ba muttafaqun alayh bukhari da muslim suka rawaito shi annafsu abin da yake cewa annafasu wato shine nafhun busa kura latifun akararama ka yakkadan lari qama'u babu miyau babu ruwa ruwan baki tare da wannan busar da zaka yi ومن شر النفاثات ko awwa Allah ya samu da jariji na 142 malam yace an jabir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an garba hadisi daga jabir Allah ya kara masa yarda yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha idan dayan ku yaga mafarkin da yake kyama falyabsuq an yasarihi thalathan to yayi tobi to wannan tobi ne wanda tare da shi akwai miyau thalathan har sau uku daga hagun shi kenan akwai zaɓin ko kai wancan babu yawu ko kuma kai wannan da yawu duk wanda kai duka daidai ne wal yasta'id billahi minash shaitani thalathan kuma ya nemi tsari a wurin Allah subhanahu wataala daga sharrin shaitan har sau uku wal yatahawwal an janbihi kuma ya juya daga bangaren jikin shi allazi kana alaihi wanda yake akan shi in kana dama sai ka koma abu ba musulun ba kwantawa akan hagu amma saboda wannan yanayin don ka samu natsuwa don ka rabu da wannan yanayin da ka samu kanka a ciki na ban tsoro ko sai ka dawo ka sauya muna ganewa ku ka sauya ba mamaki sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka ya sauya maka kuma yanayin kwananka sai kai ta baccin ka lafiya lau sabanin ka tsaya yadda kake ba mamaki ka kara ganin wannan yawa abin da ka gani Allah ya samu dace wa ana bil asqai wa sila ibn al asqai an karbo daga al asqa wa sila dan al asqa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah tira da aminta Allah su kare tabbata gare shi yace inna min a'zamil fira lalle yana daga mafi girman ƙaryayyaki alfira jam'in firya alfiryatu ƙarya kenan iftara ala Allah am yaqulu naftara yawa aliftira shine ƙarya shaci fari kirkira karya kenan to inna min azamil fira lalle na daga mafi girman karyayyaki an yadda rajulu mutum yayi bugun gaba ila ghairi abihi zuwa wani baban shi ma'ana ya zangi kokara a kira shi da wani uba ba uban shi ba mutum ya sauya uba karya ce ai kamar kana cewa ruwan wancan wanda ya yi ta hanyar shi na biyu ba shi ne ubana ba ga wanda ta hanyar ruwan shi ne aka halice kaga ya karya kake to mutane na irin wannan mutane suna sauya sunayen uwayensu saboda suna jin kunya ce wane ne ubansu su wane ne uwayensu to in a ƙarya wadda ta fi girma to akwai cikin ƙaryayyakin da suka girma akwai wannan mutum ya sauya uba ba wuce ya ce ba a sauya mutu suna babanka yana nan shi ne babanka ko mi yake yi me zai sa ka ƙi babanka idan babanka mushirki an ce ka kyautata mashi mushiriki ne har ne babba ba kuje ne yana zagin Allah amma ka ce ka kyautata mu ma'ana kanka ce ba ubanka bane tare da yayi ma Allah abinda Allah bai so amma Allah bai bai kore shi daga gare ka to ina ga talauci ina ga babanka talakari zan ba da aikin komi sai yayi mola dala biyar na ba shawa mini ne Allah ne ya kawo shi wannan yanayi ka rike babanka da daraja kakkare na shiga ka wulakanta shi to mutane suna nan da yawa sai mutum ya aure a zamanin nan ma musamman yau mutum ya tara kudin aure uwaye ba sani ba ya tura a kai kudin tambaya uwaye ba sani ba a sa rana duk basu da labari sau da baya so a ga wurgin suna nan da yawa ko wani tsoho da aka ce masallaci an zo masallaci lokacin abokin ɗan nashi ke ce mai hada auren wani shi masallaci ya zo juma'a ya ke ce mai hada auren wani bai sani ya ce wallahi bai gaya mana to kaga kenan zuwa saka kuna auren ko uwa ba ta sani ba nan da ta sani yadda ta gaya mu ba kuma gida dai shi kaga wata irin rayuwa ce wannan shi wannan ma da ɗan rangon rangon bai kore uban ba ya je ya nemi wasu mutane masu haske ya tura nemo mai aure Allah ya kiyaye ko ba ya da kyawu ko kaɗan wani wuri ma manzo Allah ya ce duk wanda ya yarda ya sauya uba ko ya sauya uwayen shi ko ba ya shiga aljanna saboda haka Allah subhanahu wataala ce ka kyautata ma iyayenka koya su kuma ka danganta kanka zuwa gare su kowane iri ne su mashayin giya kakka ce ba babanka bane mashayin giya bai kai mushriki ba bai kai wanda yake bauta ma gunki ba ko mazinaci duk ba su kai can ba ko dan tata duk ba su kai munin mushriki ba wanda yake bauta ma gumaka ko dan maula yadda mahaifinka yake to ka girmama shi ka bashi haƙƙi da Allah subhanahu wataala ce a bashi in ba ka so a gan shi cikin yanayi mai kyau kuma za ka tura su nemo maka wuri sai ka ɗinka mai kaya mana Allah ya baka wadata ba sai ka ɗinka mai sabon kaya ba ko da ran nan ya da su baban ka ne saboda baka so a ce kuma mahaifi ma ya da waya sai da shi kan kuna wuri sai dai tura ɗan uwan shi da abokan shi ko ba haka ba to me yasa ba za ka gaya mishi wanda ba zuwa za a yi ba in kana tsoron kai ya bisa a ce shi kuma ga matsayacin daga ina ke wurin kan kuda aure ana neman mutane ma a ce wannan wani ne ba a tambaya sai an kuka gabatar da kanku ni ne baban shi ni ne dan uwan baban shi ni ne shi ne amma muku ne wasu ba za su nema ba an san dai tunda alaka ce za a kulla ta auratayya to an an san juna sanin kowa sai an san shi amma mutane saboda rishin tsoron Allah saboda ba su albarka ba su neman gama da duniya layi a kawai sai su korewa uwayensu da kansu wannan ba daidai ba ne au ko kuma yuri ya ainihu ya nuna ma ije ije shi malamtar abinda ba ta gani ba ma'ana ya ce ya yi mafarki shi ne mahallin shayi ya ce ya yi mafarkin kaza kawai ya ce ya mawarkin manzala kuma karya ce bai ba manzala ya ce babu karyar da ta kai girma wannan in ma akwai to wannan tana cikin karyayyaki masu girma ba kuma kawai don ka san wani mutum ya yarda da mafarki yana jin daɗin shi kawai sai ka zo ka ce ka mai mafarki ai kwangilan nan da kake na na mafarki an baka kai kadai ma kuma na yi mafarkin kayakin ma an kakari kuma ga ribar da aka samu amma ka zo kana raba mun kuɗi ji ka gaskiya yau ka zo da labari mai daɗi zaɓin nan da aka sai ma bari a baka guda biyu ciki je kai ma ka kuma ƙarya take ba abin da ka gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan yana daga mafi girman ƙarya aw yaqulu ala rasulillah ko kuma ya fara ma manzala sallallahu alaihi wasallam malam ya kul abinda manzala bai ce ba ya ce manzala ya ce kaza alhali ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai ce wannan abu ba rawahul bukhari ko dai mutum ya ce yayi mabarki ko kuma da idanun shi ba cikin mabarki ba cikin bacci ba kawai kace kaga ka ce kaga wuri kaza ko kaga wani gida ko baka ganshi ko kaga wani mutum baka ganshi ba kawai dan dai ka burge mutane to duk manzo Allah ya ce wannan ƙarya ce babba Allah ya kiyaye mu sai kitabu salam littafin da yake bayanin assalam wato gaisuwa ta musulunci musulunci ya shar'anta mana gaisuwa ta baka da kuma gaisuwa ta ta hada hannu da kuma gaisuwa ta rungumar juna duk za mu gani insha Allah to akwai gaisuwa ta baki gaisuwan mu ta baki mu musulmi shine assalamu alaikum ko salamun alaikum ko assalamu alayka ko abin da ya kama da wannan yawa amma gaisuwa ta ina wuni ta ina kwana barkan ku da wuni sannan ku wannan gaisuwa ce ta al'ada ba ana ta amma ba ita ake gabatarwa ana gabatar da ta addini sannan kawo ta al'ada assalamu alaikum ina kwanan ku assalamu alaikum ina wurin ku assalamu alaikum sannan ku barkan ku da hutawa muna ganewa ko sai a yi gaisuwa kuma a barci assalamu alaikum wannan toni gare ba miya assalamu alaikum a zan kisa a assalamu ko kuma salamun alaikum amma barci assalamu alaikum wasu ba saboda shiri ta salamma suke cewa salamma alaikum salamma kaga wannan duba gaisuwa bace babu fadli salami wal amri bi ifsha'i baban da yake bayanin falalar sallama da kuma umarni da watsa sallama yawaita sallama qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah la tadkhulu buyutan kakku shiga gidajen da ghayra buyutikum ba gidajen ku bane hatta tasalisu sai kun neme izini wato sallimu har sai kun yi sallama ala aliya akan mutanen wannan gidajen sai an ware sallama sa'an nan yawa sa'annan a nemi izini har sau uku kamar yadda za mu gani cikin hadisai saboda haka an hana shiga gidan da ba naka ba ba tare da sallama ba duk gidan da ba gidan ku bane to sai kai sallama ka shiga kuma sai ka gidan da gidanka ne ma ko gidan ku ne sai da sallama amma neman izini ba neman izini gidan ku ba ka neman izini shiga za kai saboda amma sai kai sallama Yau saboda ɗan gidan su san wani zai shigowa ko da kai ɗan gidan kuma dan ka bambanta da sauran mutane yawa kai ba mugu bane mutunan kirki ne kana aiki da shari'a Allah subhanahu wataala muna ganewa ko amma ne wai izini gidan ku ba kai sai lokuta guda uku da Allah ya ce a nemi izini in kai ka zama babba ne waɗannan lokuta uku to sai ka nemi izini wurin shigowa wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ce fa idza dakhaltum buyutan idan za ku shiga wasu gidaje fa sallimu ala anfusikum ku yi sallama ga kanku tahiyatan min indillah idan ka ga in kai sallama kama yan gida kuma kai makanka ma'ana kowa ya karu ka gaida su da gaisuwar musulunci kuma kai ma ka samu ladai min indillahi gaisuwa ce daga wurin Allah subhanahu wataala mubaraka mai albarka domin gaisuwa ce da take dauke da abin lafazi mai kyau amincin Allah ya kara tabbata a gare ku kuma assalamu suna Allah ne assalamu almu'min ko ba haka Allah ta'ala shine assalamu kuma almu'minu to saboda haka duk lokacin da za ka yi kamar kana cewa Allah ya amintar da Allah ya kare shine ma'anar sallama kuma ba ba fassara ta ake ba yawa ba wani ya gana mai ce amincin Allah gare ku a ita kalma za ka bar salamun alaikum za ka ce ko assalamu alaikum dan ka san fassara ta kakka juya ka rage wannan ta da Hausa a tana nan larabcinta wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza huyitum idan an gaishe ku bi tahiyatin da gaisuwa fa hayyu bi asana minha to kuma da gaisuwar da mafi kyawu daga wadda aka yi muku idan aka ce muku assalamu alaikum ku ce wa alaikumus salam wa rahmatullah sai ku kara wa barakatu ku kara da wa barakatu assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatu kara ka kara ka maida da mafi kyawu daga wadda aka yi maka auru duha ko kuma ku maida ta yawwa an ce ma assalamu alaikum kai maka ce assalamu alaikum in kana zaune rikici kuma kan mutum ya rikice ce kai ko wani jini na masallaba na ce assalamu alaikum shi ma ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam man ka san mutum ya san karatu sai ka ce assalamu alaikum kai ma kamila mashi Allah ya samu daji. Wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin shin ko labarin bakin annabi Ibrahim waɗanda aka karrama su ya zo maka id dakhalu alayhi fa qalu salama lokacin da suka shigo ra annabi Ibrahim suka ce salaman suka yi sallama qala salamun shi ma yace salam ma'ana assalamu alaikum shi ma yace alaikumus salam ku ga kenan dai ita ce gaisuwar musulunci wannan gaisuwa wani abdullahi bin amur bin al'as hadisi na 844 daga abdullahi dan dan amur dan al'as radiyallahu anhu anna rajulan sala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair wani musulunci ne fa alkhair qala manzo Allah yace tu'imu at'ama ka ciyar da abinci ka ba da abinci ma'ana ka ba abinci wa yadda muna fa'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ta ciyar da abinci ga mabukata talakawa fakire mabukata waɗanda ba su da shi wata ƙara'u salama kuma ka yi sallama ala man arafta akan wanda ka sani wa man lam ta'rif da ma wanda baka sani mana da wanda ka game da shi ka gaishe shi da gaisuwar musulunci ko ka san shi ko baka san shi ba muttafaqun alayh amma abin da yake hana mutane gai da kowa saboda wani yanka mai baya amsa in bai san ka ba baya amsa salama wani ma sai yawo da wa kake shi bai san ka ba kake mai sallama to ka gani wannan yana daga cikin abin da yake rage mutane rage gaisuwa kuma akwai mutanen da ka sun yi kaurin suna in kana yawan wucewa wurin su in ka masu gaisuwa ba su amsa wannan duba daidai bane gaisuwan musulunci kan mai uwa da wabi ne kowa na gaida kuma kowa ya amsa ka gaida wanda baka sani ba kai ba wanda ya gaida ka baka san shi baka amsa mutabakun alai to kaga wannan yana nuna cewa daga cikin ayyukan musulunci masu kyawu akwai ci da talakawa ciyar da su abinci a dafa a basu ko kuma a basu dangi su dafa musamman irin wannan zamani da muke ci wanda walalin sun ma mutane yawa Allah ya samu dace kuma wannan yana nuna cewa ashe aiki shi ma musulunci yin aiki aiki ne ai kaga ifamu famu ciyar da abinci ai aiki ne amma manzo Allah ya kira shi da sunan al-islam aiki ne na musulunci wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi alaihi salatu wassalam yace lamma khalaqa Allahu adama yayin da Allah ya halicci annabi adam kale ce izhab ka tafi fa sallim ala ulaika kai sallama ka gaida wadancan nafarin min al malaika wasu jama'a ne na malaiku julusun suna zanne ka je ka gaida su fastami sai ka saurari ma yuhayyunaka irin gaisuwar da za su yi maka in kai man sallama me za su maida maka fa innaha abinda ka saurara sun maido maka dinnan na gaisuwa to shine tahiyyatuka gaisuwarka wa tahiyyatu dhurriyyatika kuma shine gaisuwar zuri'arka kaji saboda ka gaisuwar babu ma annabi Adam sallama shi haka mu ma ya'yan shi gaisuwar mu shine mi shine sallama fa qala sai ce assalamu alaikum ya gaida sai ce maza assalamu alaikum fa qalu assalamu alayka wa rahmatullah suka ce kai ma assalamu alayka kuma da rahma Allah subhanahu wataala fa zaduhu wa rahmatullah sai suka kara mishi da min da rahma Allah muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito sara kenan kaga in san samu ne zaka kai su aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka kara da min in kuma ka tsaya akan assalamu alaikum yayi in ka kara da rahmatullahi shi ma yayi duka karin alkhairi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito وعن أبي عمر أن كرواديس لك أبي عمر البراز بن عازب رضي الله عنه قال يتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع من قال صلى الله عليه وسلم يا أمر تيمد أبو بوك دابك بإيادة المريض من قال يا أمر تيمد قدم مر الله يا yana gida ko yana likita yana jiya mu je mu diba shi mu mai ya jiki wannan yana kara mai jin dadi yana kare mai yana rage mai radadin ciwo wattiba'il jana'iz da kuma rakiyar gawar waci mu zan rakiyar gawa in an mata sallah muna da lokaci mu bita kuma a rakka ta kai ta makoncin ta shi ma manzo Allah yana umarnin mu da mu zan ki wa tashmitil afis da kuma ainihi gaida mai atishawa in mai atishawa atishawa ce alhamdulillah sai ka ce mai yarhamukallah wa nasrif da'if da kuma taimakon mai rauni mutunan da yake mai rauni ya shiga cikin wani yanayi muna ganewa ko ya shiga cikin wani wanda yana son sai an kama mashi raunin shi bai iya sa ya kwato makan shi haƙi sai ku kama mashi ku taimaka mashi manzo Allah yana sa mu yi wannan wa aunil mazlum da kuma taimakon wanda aka zalunta manzo Allah na umarnin mu mu taimaki wanda aka zalunta wanda wani ya cuce shi ya zalunce shi kuma a tsakaninmu yake to mu kama mashi mu taimaka mashi mu karɓo mai zaluntar da aka yi mashi mu maido mai haƙƙin shi rabi shayi salam kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana umarnin mu da watsa sallama ma'ana mu yawaita sallama mu zan je gaida mutane mu bari hukum ne da muka wuce muka game da mutum da ya ko biyu ko uku ko suna zanne ko suna tafiya mu gaida su ko su su gaida mu dai gaida junanmu wa ibraril muqsami ko muqsimi da kuma barrantar da mai rantsuwa kubutar da mai rantsuwa muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito shi hada lafdu ihda riwayat al-bukhari wannan shine lafazin ɗaya daga cikin riwayoyin bukhari akan irin wannan hadisin da yake magana wato hakkin musulmi akan musulmi kaza ne akan waɗannan dabi'u da manzo Allah ya fado mun ta karanto su tambaya ai koko ai mun karanto su ko mun yi su baya ko mun yi su baya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا فذاك شغال الجنه بس يكون بارك gaskiya da Allah ba mai shiga aljanna sai yana da imani wala tu'minu kuma ba za ku yi imani da Allah ba hatta tahabbu har sai kun so junan ku imanin ku ba zai shiga ba sai in kuna son juna kaji sai in kuna kaunar juna kuna soyayya tsakanin ba kiyayya ba awala azullukum ala shay shin kuma ba ku san in nuna muku wani abu idza fa'altumuhu idan kun aikata shi tahabbtum za ku so junanku afshu salama bainakum watsa sallama tsakaninku rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi haka wannan hadisi yana nuna mamu ba yadda za a shiga aljanna sai da imani shi kuma imani ba yadda za a yi shi sai an yi aiki ba ya tabbata sai da aiki daga cikin ayyukan imani shine soyayya musulmi su so junansu والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وزمان دوما ستوسين جونا إنما المؤمنون إخوة مؤمنين كوي أموان جوناني haka ya kamata mu zamanto to in muna haka da Allah ta'ala ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai suna son juna ko ba za ku so juna ku kafirai suna da tsari mu me yasa ba mu da tsari sai ba kafirai ba tsuntsaye dabbobi wari duk suna da tsari amma ban da mutane kuma mutanen waɗanda suka yi rikin tsari su ne musulmi musulmi waɗanda suke da littafi suke da littattafai da suke ta bayanin a so juna a rungumi juna a taimaka ma juna amma kuma so suka yi zama baran-baran mu ne ba mai yarda da shugabanci ba ba mai yarda da jagorancin kowa ba sai wanda ranka ya maka shi kuma addinin musulunci so ake ko ranka ba ya san abu ka so shi in dai addini ya ce ka yi biyayya ga wannan abu ko ba ka so to ka saba ma san zuciya ka kaso wannan abu shi ne imani to ba mu ya kamata kuma a ce a kuma inda da aka yi rishin tsarin inda kuma ake cewa musuluncin ake ɗari bisa ɗari zaka yin suke ƙungiyoyi na abubuwa daban da suna da mi suna da ƙungiyoyinsu da shugabanci kuma ana ladabi da biyayya kuma ba ka taɓa jin rigima su ba sai sai nan inda ake cewa Allah ya ce annabi ya ce nan za ka samu rigima manyan motoci suna da kungiya da direbobi da abin nan da shugabanci da komi da tsari makananan motoci haka na adaidai duk suna da haka yan kafa kabura na motuna duk suna da kuma ka taba ji ga sun suna da ruwa ko suna zagin junansu sai nan wajen sai nan inda ake cewa annabi ya ce sa nan zaka jin ana ne nan ne ba jagoranci ba shugabanci ga ya ba yi amma na shekara yi ka ne na suna ne kawai bai da hakika to Allah ya kiyaye lalle dai dole mu san ki gyara in muna so mu samu gyara wurin Allah duniya da lahira sai mun gyara rayuwarmu Allah ya samu dace hadisi na 848 malai yace wa nabi Yusuf Abdullah bin Salam an karbo daga Abi Yusuf Abdullah bin Salam radiyallahu anhu kale yace samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salam ku watsa sallama tsakaninku watsi mu fa'ama ku ciyar da abinci da yi fa'amu fa'amu abu ne mai sauƙi gare mu da ciyar da abinci ake shekarun baya shekara 35 zuwa 40 da suka wuce ba wanda yake ci abinci cikin gidan shi kowa yadda wa yake wuce ko ba haka ba da ciyar da abinci ake aiki ake da waɗannan hadisa mutane ba bakin su suke ba da waɗannan ayoyin ko ba haka ba mutane ba bagi ana ana musu wa'azi suke sai a dade ba ai ba amma sun rike ba wani wanda zai ci abinci cikin gidan shi kowa zai hito wai wannan ya kawo na gidan shi wannan ya kawo na gidan shi wannan wanda baya da shi ma ya zo a ci tare da shi in an laga almajirai a basu in kana ta yawa kaga ana ci kana zuwa ka wanke hannunka ka sa hannunka ci ba wanda za ya kora ka ko to yanzu ba yanzu ya fahimu tsaro sai azumi shi ma azumi za ka abin nan ka ba da ɗanye shi ke ɗan samu yan buwan shinkafa ka raba shi ke sai bari to ba a cin abinci sai cikin azumi to lalle irin wannan dabi'a dole sai mun gyara ta ku ciyar da abinci wasilul arhama kuma ku sadar da zumuncin yanzu zumunci ma kaga shi ma ya yanke sai abinda ba a rasa ba yanzu ba abinda ke hada zumunci sai mutuwa sai suna sai aure da kuma san kare yan babu su cikin dangi cit da kaga mutum wurin dan wanshi to wani abu ne zo yi ba takana sai ta so danya sadar da zumunci ba ya zo neman wani abu wurin shi ko karɓar wani abu kawai amma ya zo ya ce kawai ya zo ya gaida shi ne wucewa to dole sai mun koma muna zumunci ka je wurin mutum takanas ka zo ne saboda zumunci saboda ka gane shi ka zo wa sallu ku tashi ku yi ta sallah wan nasu niyamun alhali mutane suna ta bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci ana an kun yi waɗannan ayyuka to za ku shiga aljanna rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyawu ingantacce hadisi na 849 mala yace wa rafi wa an tufayl ubay bin ka'b daga tufayl ubay ibn ubay bin ka'b dan ubay dan ka'b annahu kana yati abdullah ibn umara lalle shi ya kasance yana zuwa wurin Abdullahi dan Umar fa yaghdu ma'ahu ila suq sai ya sauko tare da shi zuwa kasuwa qala yace fa idza qadawna ila suq idan muka yi sauko kasuwa lam yamurru Abdullahi Abdullahi ba zai wuce ba ala saqqati akan saqqat nishara wala sahibi bai'ati ko kuma wanda yake wato ma'abucin saidawa wala miskinin ko wani talaka kowa da kowa kai wala ahad babu wani illa sallama alaihi sai ya gaida shi kaji haka zaka ce na sai kaza wala tajlisu fi majalisi su kuma wuraren zama ma na kasuwa kai ba ka zanna ba kai zaman ka mana wa kula ina cewa ijlis bi na hawuna na tare zanna ba nan mai hira ka zanna mai hira kawai ba sai mun tafi to mun je kasuwa mai ta yau faƙala ya ababakun sai ce kai abubakun wa kana ƙofairu za bakun ƙofairu ya kasance mutum ne mai ciki wani irin ciki kenan tumbi ke gare shi shi ne ababakun uban ciki kenan innama na gudu ya ce ya muna sabko ne min ajilis salam muna yin sabko mu je kasuwa saboda mi sallama nusallima alamar lakinahu mai gaisuwa ga wanda muka gamu da shi ni bukata ta kenan in sallama ka amsa in samu lada kawai rawahu malikun fil muwaffa imam malik ya rawaito shi a cikin muwaffa da isnadin sahih da isnadi wanda yake ingantacce wallahu ta'ala ala wannan shine karshe wannan babi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa mana saka mana da alkhairi abinda muka faɗa daidai taimake mu da ya aiki da shi wani bawa Allah yana bara addu'a kan waɗansu bukatoci da ke gare waɗanda suna shirin su tabbata Allah ya tabbatar da su duk wanda yake cikin irin wannan shi ma Allah subhanahu wataala ya tabbatar mai da bukatar shi shayi mai hawaye shi akwai malam Habibu mai wa'azi daga cikin malamai masu wa'azi yana can yana jiya ana bara addu'a Allah ya bashi lafiya da kuma Allah ramma malam Zubair shi ma yana likitan mare Firenze gwantar da shi imana bara addu'a gare shi akwai kuma wata baiwa Allah da ake bara addu'a gare ta wanda tana tunisi duk lokacin da aka ji za a mata aiki sai jini ya mace ya dauke gaba ɗaya babu shi ya ƙari man kwana biyu ya dawo kuma da an yi za aiki sai ya mace ba ana baran addu'a gare ta Allah subhanahu wataala ya tsaye mata da jininta mata aiki kuma Allah ya bata lafiya ya ba dukkan marasa lafiyar musulmi lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah subhanahu wataala ka raba mu da rishi ya Allah Allah ka arzuta mu ya Allah ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka Allah ka ilmantar da mu ilimin da zai amfani mu duniyar mu da lahiyar mu ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين